أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمين يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفسوا رحمكم الله باب قول الله تعالى باب فتن الله تعالى ولا تنكحوا المشركات كف أو المشركين ماتا حتى يؤمنن حتى يشركن إيماني ولا أمة مؤمنة kaga dai wato mace baiwa mumina khairo ya ita ta fi mushrikatin daga wato mace mushrika ya baiwa mumina kafin mace mushrika ya wasu ba baiwa ba walau ajabatun ko da mushrikar ta kayantar da ku wancan baiwa ta jida حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر wato kutebu ce ce wato man buhari ce kutebu ce ya rantar da su shi kuma ce laifi ya rantar da su an nafi shi kuma ya karɓo daga nafi'u annabi na umara ce abdullahi dan umar kana ya kasance idan su idan an tambaye shi an nikahin nasrani yace da auren ba nasariya wal yahudiya da bai ko kuma bai yahudiya kala yake cewa inna allaha harrama al mushrikati Allah ya haramta mushrikai auren mushrikai mata al-mumini duka muminai ya haramu ne su aure su sai Abdullahi na ba su cewa wala a alamu ban sani ba mina israka daga wani shirku shay'an ban san wani abu ba akbar mafi girma a cikin shirku nan an taqula al-mar'atu rabbuha isa daga mace ce ubangijin ta shine annabi isa wa huwa abdu min ibadillahi na shi ko isa ba ne daga bayan Allah da ba wani shirku da ya wuce ka kalli bawan Allah kuma ka ce wai shine ubangijin ka shine Allah
باب نكاح ما أسلم من المشركات عدتهن حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن نبي عن جبريل وقال أصحاب أن أمرأة كان المشرك كان المشركون على مسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن كان المشركي على ذلك يقاتل بالقاتل وهم يقاتلونه مشركي على آية لا يقاتلونهم ولا يقاتلونه
babu nikahi man aslama babu auren wanda ya musulunta ya nuna musulunta daga musulunkai mata wa iddatihin na da iddas me hukuncin auren su to kuma me hukuncin iddas حدثنا ابراهيم بن موسى امرنا هشام عن الزبير وقال عن ابن عباس yace alawo yace wato ya karbo daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace kana mushrikuna mushrikai sun zamo ala manzilataini bisa wato matsayi guda biyu wato mushrikai suna matsayi guda biyu wato wato wato wato kala biyu ne minan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina da mu'minai eh duk sun dauke su wato kaso biyu ne su mushrikai eh kanu wato sai kaso na farko shine kanu mushriki ahli harbin na farkon sune sun zama mushrikai ne kuma wato ahalin yaƙi wato wanda ake faɗa da su yuqatiluhum wa yuqatilunahu eh yuqatiluhum yana yaƙarsu wa yuqatilunahu su ma suna yaƙarsa suna yaƙarsu na farko kenan sai kuma mushriki ahli ahadin akwai kuma mushrikai ma abuta alƙawari la yuqatiluhum baya yaƙarsu wa la yuqatilunahu su ma ba sa yaƙarsa ba sa yaƙarsa wa kana idza hajar zimra'atun wato idan ya zamo idan wato mace ta hijira min ahalin harbi daga wato ahalin wa'anda ake faɗa da su to lam tuqrab to ba za a nemi aurenta ba hatta ta hida har sai dai ta yi haira wata duhura kuma ta yi tsarki fa idza tahurat idan ta yi tsarki to halala hal nikahu ya halatta kuma ta yi aure to fa in hajar zawjuha idan mijinta ya yi hijira ya biyo ta kabla an tanki a tun gaban ta ya aure to ruddat ilai sai a bayan masa da ita wa in hajar abdu idan kuma bawa ya yi hijira minhum daga gare su au a mutum ko baiwa to fa huma hurrani wayannan su suna da yanci wa lahuma ma lil muhajirina abinda wato yake kan muhajirai wato ƴaƴa wa'anda suka tafi daga maka suka koma madina to su ma yana kansu ثم ذكر من أهل العهد سنتي بياني أكم ما أبتا وإن أجي أن القولي فكان مسلمين مثل حديث مجاهد مثال حديث نن مجاهد وإن هاجر عبد إذا باوى هجرة أو أمة كوبيوة للمشركين نمشركي أهل العهد وإن أجي القولي دسو to lam yuraddu ba a mai da su gidan gurin iyayen gidansu wa ruddat asmanu sai a mai da wato kimar kima su za a ɗauka sai a mayar ba amma ba su ake mayar ba can wasu wajen shugabannin su ba sai a biya biya su shi kenan eh wa qala Allahu ma la Allahu yace annabi Abbas ya karbo daga Abdullahi dan Abbas yace kanat qaribatu bintu bintu Abi Umayyata wato qaribatu yar Abi Umayyata ta zama inda Umar ibn al-Hattab tana wajen Umar dan Hattab mata ma sai na Umar ne ya aure ta to fadan lakaha sai na umar ya sake ta wata zangoji ha mu'awis ibn abi sufyan sai mu'awis ibn abi sufyan shi kuma ya aure ta wa kanat ummul hakami ummul hakam ita kuma ta zamo ita kuma ummul hakam bint abi sufyan abi sufyan ta zamo ta ta iyad ibn ganam al-fihri tana karkashin iyad dan ganam al-fihri tana auren ta ku fadan laqaha shi ma sai ya sake ta فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي عبد الله بن عثمان الثقفي shi kuma sai aure ta eh to dai wannan an dai wato fahimta wato yadda wato kafirai wa'anda ake rigima yadda ake mu'amala da su daban tunda babu wani alƙawari tsakanin su da musulmi da kuma kafirai mushrikai wanda su ko akwai alƙawari tsakanin su da musulmi to kowanne shi ne a yi bayani akan haƙƙin da kowa ake bashi babin idan aslamatul mushrikatu aw an-nasraniyatu idan mushrika ko ba nasariya suka musulunta ta hata zimmi suna karkashin wato zimmi wanda ake da alƙawari da shi aw al-harbi ko kuma abokin yaji eh mushrika daban amma fa duka dai ne eh mushrika kafira ce ba nasari ma kafiri ne ba yahudi ma kafiri ne tunda dai ba ce yadda da wato addinin musulunci ba ba su imani da manzo Allah ba duk kafire ne to amma bambanci shine waɗanda ake ce musu mushrikai sune wato masu bautar gumaka eh waɗanda suke bautar gumaka su sune mushrikai eh waɗanda kuma suke ake ce musu nasariya nasara nasariyawa su sune wanda suke rike da addini wanda Annabi Isa ya zo da shi su kuma Yahudawa wanda suke rike da addinin da Annabi Musa ya zo da shi su ne suke rike da wannan addini eh amma kuma dukkanin su duk kafirai ne tunda ba su imani da manzo Allah ba eh sharadi ne dama in manzo Allah ya bayyana duk kowane addini da suke kai kowane addini kake kai to ka soka daga wannan addini ka dawo ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne yake cewa me yayi hukunci idan aslamatul mushrikatu idan mushrika ta musulunta aw nasrani ko ba nasariya eh tahta zimmiyi wanda suke karkashin zimmi ba ana suke auren wato kafiri zimmi wanda yake akwai alƙawari tsakanin su da kuma musulmi eh awul harbi ko kuma tana karkashin harbi abokin rigima wanda babu wannan alƙawarin tsakanin musulmi da eh وقال عبد الوارث yace mal Abdul Waris yace ya karbo an Khalid daga Khalid shi kuma Khalid ya karbo an Ikrimah daga Ikrimah shi kuma Ikrimah da Ibn Abbas ya karbo daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace idza aslamat an-nasrani yatu idan banasariya ta musulunta qabla zawjiha kafin musulunta mijinta da sa'atin da sa'a daya to harumat alayhi ta haramta gare shi وقال داود bayan dawud shi kuma ce an ibrahim ya taɓo daga ibrahim as-sa'idi ibrahim mai kira yace su ila dawud an tambayi a dawo an imra'atin ga mata me hukuncin mata min ahlil ahadi wato tana daga cikin kafirai amma wanda ake da alƙawari tsakanin su da musulmi to wannan matar aslama sai ta musulunta summa aslama zawjuha bayan ta musulunta sai mijinta shi ma ya musulunta fil iddati a cikin iddata bata gama idda ba mutum mijinta ya musulunta a hiya imra'atuhu shin ita ta zama matarsa ta ci gaba da zama matarsa kala shikenan sai ma mala tsawo yake cewa la ba za ta zama matarsa ba illa an ta sha'a sai da idan ita matar ta zo haka hiya ita kuma ma in ta so haka sai bi nikahin jadidi da daura aure sabo wasa dakin da wani sadaki eh وقال مجاهد مال مجاهد يتي إذا أسلمت الإدة إذن يا مسلمت أتشين إدة تا مسلمت تشيما تي مسلمت تولوك أتشين تي مسلمت إذا ما تنا أتشين إدة متقام إدة ما شين شيء تزوجها وقال الله تعالى الله تعالى يجي لا هن هل لهم ولا هم يهلون له لهن su matan ba su halatta lahun gare su ba su ma mazan ba za su halatta gare su ba وقال الحسن ما الحسن يتي وكتاد وكتاد في مجوسيين cikin majusiyai guda biyu ma'ana miji da mata aslama da suka musulunta yace to huma wa'annan guda biyu Allah ne kahi ma eh sun tabbata cikin auren su auren su yayin sun tare suka musulunta wa idza tabaqa ahaduhuma sahibahu idan ɗayan su ya riga dan uwansa shiga musulunci wa abal asaru ɗaya dan uwan kuma ya ki shiga to ba na masu ta nisanta ba su kenan aure ya ba aure ta nisanta la sabila lahu alaiha babu hanya lahu gare shi alaiha a kanta sai daga sai rabu to kalam jirai ibnu jirai ya ce kultu li adai na fada da wace imra'atun ne hukuncin mata min mushrikin daga mushrikai ja'at tazo ila musulmi zuwa ga musulmi mata ce daga cikin mushrikai ta gudo ta zo gun musulmi da yake tambaya sai yake ce ayu awadu zawju hamin ha a ji ba wa mijinta a ba wa mijinta musanyan dukiyarsa a kanta ma'ana ta taho ta baro can gurin mushrikai ta taho gurin musulmi to za a rike ta ne a duba kiyasin jiyarta ko kuma kuɗin da shi mijin ya aure a aika masa domin ita ta rubu da shi kenan dan ta musulunta eh da kauli ta Allah yake ai haka yace ya faɗa haka ne saboda faɗin Allah ta'ala da yake wa atuhum ma anfaqu eh ku rike su ku ba su abin da suka ciyar akan auren matar eh to za a rike ta sai a yi a mai masa da kuɗin dan Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu eh abin da suka batar akan auren ku mai musu amma kan ku mai musu da matar eh a yi haka ala sai wala Allah dawo yace la yace ba za a yi ba inna ma kana zalika kadai wannan wannan hukuncin da Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu wato kana ya kasance kana zaka wannan ya hukunci ya kasance bainan nabi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bain ahli ahadi tsakanin ma'abuta alƙawari wannan hukuncin tsakanin mazala ne da waɗanda ake da alƙawari da su amma ba tsantsan kafirai ba eh wanda babu alƙawari tsakanin musulmi da su wa qala mujahid qala mujahid ce hadha kulluhu fi sulhin wannan hukunci dukkan su yana cikin sulhi ne tsakanin bainan nabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai na quraish tsakanin quraish eh to shi kamar da fara shi mushriki kafiri wanda ake da sulhu da shi daban wanda kuma wanda ake da alƙawari da shi na ahadi daban da wanda kuma ba ba alƙawari da shi shi kuma wannan hukuncin su shi ma daban ai ba ittifaki ba eh ai da an ittifaki ne an yi jijiyar shi fa wancan sulhun da ake a rubuce ake yin sa za a zauna a rubuta a duba ba sa da ake sulhul hudaybiya ai sulhul hudaybiya shi za a dauko a ga yadda kaifiyar sulhu take a musulunce duk da yayi su wa'anda za a yi za a yi sulhun da su ai kafirai ne amma sai da aka rubuta eh ba har aka zo sai na alba shi ne zai rubuta ba ma eh ya dauko takarda ya fara rubuta yana ta haza ma ahada rasulullahi sai suka ce shafe kaka sa mana rasulullahi farko suka ce farko sai ce bismillahir rahmanir rahim abu ba mu san wannan ba mu bismika bismika allahumma zaka sa mu ba mu san wannan arrahman ba arrahim ba mu san shi ba amu dai bismika allahumma maza Allah ya ce goge ka sa da ya goge yasa sai ce ha zama an hada rasulullahi sai suka ce goge rasulullahi ne ai da mun yadda rasulullahi ne da ba zo wannan matsayin ana jayayya ba shi mu za a sa mana rasulullahi sai sai na ce wallahi ba zan soke ba manzo Allah ce rabu da su shafe ce wallahi hannuna ba za ta shafe rasulullahi ba sai manzo Allah ce ila ne rasulullahi nuna mu sai na ne ce ku ga rasulullahi ne sai sha shi sai ya shafe manzo Allah amma sai na Allah ya ce ai shi ba zai shafe ba hannunsa ba zai shafe rasulullahi tukane abu ne ake yin sa a tsare a rubuce da yajejeniya kuma dukkan da aka irin wannan yanzu kaga da aka sulo rabiya eh su kafirai ai suna ganin su ne da nasara amma da aka zo aka bi ka'idar sulhu ai kaga su suka dawo a ƙasa a to in sulhu aka yi an ce za a yi sulhu idan namu ya gudo ya zo wajen ku ku musulmi kakku rike shi guda mana da shi idan ku kuma naku daga madina ya gudu ya zo wajen mu to mu ko ba za mu mai da shi ba to aje akwai wata hikima da Allah ya sa a ciki ka gani sai na ji ya su da rubuta ka rubuta ba komai aka rubuta sai ga shi waɗanda ake tura musu su daga baka ka wato wanda suke gudu daga baka su je madina mazala yana dawowa da sai ga suka yi dandali suka haɗa gurin sai zama da bari hilatu shi tayi wa sai ka san ko bari hilatu shi tayi wa sai laraba ba abinci ba rayuwa suka tsare hanya duk wanda zai shige sai kun make shi sun kwace ba su abujan dalu ba ai abujan dalu ne abujan dalu abujan dalu ai shine shine jagora shi ya jagoran jama'a sai zo tsare hanya manzo Allah ce a mai da su aka sai zo sai kafa dandali duk wanda aka koro daga Madina sai ce zauna nan ka samu waje sai suka rika taruwa suka rika taruwa duk ayarin Quraysh zai huce sai su doke su su kwace dukiyar sai suka aika wa manzo Allah suka ce mu dai mun yarda duk wanda zo ka bashi a wajen ba zama aka sai a rubuce ake yi a yarjeje ne ya ce a rubuce a sa hannu kakku mana kalamu ba ba za mu yi kaza ba eh kamar dai da musulunci ya tsara eh to bismillah ha ha eh a sai ta zama bisa ruwa ba sai ta zama wato ta ta wannan hadakar ba ta ba da haɗaka kuma ta faɗi yadda kowa zai zauna ko? ƙwarar za ta zo a ita ce ba ita ba ba ka da wuta ya sai a fake da ita ƙwarar za ta yi za ta yi za a amfani da ita sosai domin ba ka amfani da ita ba ka da wuta kana da wata musan yadda babu kuma ba ka da wata hanyar da za ka kawo ta musuluncin ka amfani da ita sau haka larura ce ana ta dole a haƙurar ita Mm-hmm. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب وقال ابراهيم ابراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عمرت بن الزبير ابن شهاب يأتي عمرت بن الزبير يا بال الاباري ان عائشه شانا انا عائشه رضي الله عنها الله يرضى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تاع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات muminai mata sun kasance idan hajarna idan suka yi hijira ya su suka zo madina ilan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama to yamtahinu hunna yana yi musu imtihani ma'ana yana musu jarrabawa eh bi qaulillahi ta'ala da fadan Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka imani idza ja'akum almu'minat idan muminai mata suka zo muku muhajiratin wato suna cewa sun yi hijira to kumtahinu hunna wato ku musu jarraba ku tabbatar wato abin da ya fito da su hakan hijirar ce eh ku musu jarraba ku tabbatar da abin hakan ne ba ba wai wani garari ne yasa suka fito suka taho ba eh in can karshen aya ke cewa in amayan amfani fa in alimtu hunu ne ko mun da ta fara tarji wa inda ilal kufar lahum shine lahum lahum hillul lahum wala hum wala hum wala hum yahilluna lahunna kaje shine yake cewa to ila akhir al-ayat har zuwa ƙarshen aya qalat aisha tunana aisha tace kuma aqarra bi hadha ash-shar'i min al-mu'minati duk wacce ta yadda da wannan shar'in daga mu'minai mata to faqad aqarra bil mihnati haqiqa wato kowace ta yadda da intihani da za a yi mata eh fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam ya zamo idza aqrarna bi zalika min qawlihinna idan suka yadda suka tabbatar da zalika da wannan daga cikin abin da suka faɗa suka ce sun yadda ku qala lahunna sai manzo Allah sai qala lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su in dalikina to shikenan ku tafi kad baya a cikunna nayi muku mubaya na karbu mubaya eh kun zo kun yi tafa na karbu wannan tafa ta ku haka manzo Allah yake gaya musu idan ya gaya musu sharadai ya gaya musu yadda abubuwan yake in suka ce sun yarda da wannan sai ce to shikenan na karɓi mu baya a ku shikenan ku tafi shi ya ce la wallahi ya ce ba haka ba na rantse da Allah ma masata yadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama ra'atin qatlu ya ce wallahi hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shafan hannun wata mata ba da dai gairar annahu sai dai kawai cewa shi dai manzo Allah baya a hunna ya musu mubaya bil kalamu da zance amma ba da hannu ba yace wallahi ma akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal nisa'i yace na rantsa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai riki baiwa bai riki bai'a ba kafa ba alal nisa'i daga mata illa bima amarahu Allah sai da abinda Allah ya umarce shi ya qulu lahunna yana cewa da su idza akhadha alaihinna idan ya rika alƙawarin da zai ce da su kad baya atukunna na karbu baya kalaman da zance ba da hannu ba eh da zance yake ce musu na karɓi bai a ku na karɓi shaffan ku da kuka na karɓe ta eh amma ba wai a gaisa wa yadda ake da maza to kuma yayi da mata ba a ba taɓa yin haka ba maza Allah na'am babu kawai Allah ta'ala babu fadin Allah ta'ala da yake ke cewa lillazi ne yulun min nisa'ihim tarabbusu arba'ata shuru sauraron wata hudu shine akan waɗanda suke ila'i yin nisa'ihim daga matansu mutum ne zai ce ba zai kusanci iyalansa ba to za a saurara masa wata hudu wata hudu fa in fa'u idan da suka yi ila'in nan sun dawo to fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai wa in azamu talaga in kuma suka yi nufin wato shika to shi ma fa inna Allah in dai Allah ta nemi mai ji ne alimin ko masani da abin da suka yi niyya fa in fa'u ay raja'u shine fassarar fa'u kenan eh hadathuna Isma'il ibn Abi Uwais an afihi an Sulaiman an Humayd al-Tawil eh Isma'il ibn Uwais wato Isma'il wato bin Abi Uwais ya kabo daga dan uwansa shi kuma dan uwansa daga Sulaiman shi kuma Sulaiman daga Humayd al-Tawil shi Humayd al-Tawil annahu sami'a Anas ibn Malik ya ji Anas dan Malik ya kuli yana cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisa'i manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ila'i min nisa'i daga matansa wa kana tun fakkatu rujulhu kafarsa ta zamo wato in fakkar ta kwabi ma'ana ta kamar ta yi targaɗe wato fa kama sai ya zauna fi mashrubati akan wato baranda sa biyan za ta fi mashrubati lahu wato wata mashruba ta za ya zauna shi ne kamar wato baranda musulma laraba suna yi za ga an sa masa wato raga-raga ai baranda ce sai a sa mata katako ai katakon ado to shi ne ake cewa mashurba eh ko kuma nan muna cewa balko ko balko ne ba balkon da ake ne eh eh balkon ne ba ka bi ne gaje wato turanci ne kai ba bangar turanci to shi ne ba a kama misali ta zauna nan wato tis'an wa ishirina kwana ishirin da tara sun manazala bayan kwana ishirin da tara sai isa ko faƙalu ah sai matan suka ce ya rasu ya manzala alaita sharan kafin ila'i ne na wata ɗaya ka ce wata ba za ka sauko ka shi iyalinka ba faƙari sai maza Allah ya ce a sharu tis'un wa ishiruna wata kwana ishirin da tara ne hadisa na kusa batu hadisa na laifi an na in wato kusa batu ya ce wato laifi ya zantar da su shi kuma laifi ya karɓo daga nafi'u shi kuma nafi'u ya ce an namna umara cewa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya da su kana ya ƙulu ya zama yana cewa fil ila'i a cikin ila'i Allah zai sammallahu wanda Allah ya ambace shi yake cewa la yahillu li ahadin bai halatta ba li ahadin ga wani daya ba'dal ajli bayan ajalin ila'in ya cika to bai halatta ba illa an yamcika lil ma'ruf sai ya rike iyalinsa da abin sani na alheri eh au ya azima tsaya ko kuma ya niyya duk talaqi da shiga ya rabu da ita kama amara Allah azza wa jalla kuma yadda Allah wasu azza wa jalla ya faɗa domin ya ce fa in fa'u fa inna la ghafurur rahim in azamu talaqa to fa inna la samiu alim kamar yadda Allah haka haka ya faɗa to wa qala li isma'il yace isma'il ya ga mun shi kuma yake cewa akan dai wannan hukunci yake cewa haddathani maliku malikun ya zantar da ni an nafi shi kuma maliku ya karbo daga nafi an ibn umar shi kuma nafi ya karbo da abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa idza wadat arba'atu ashhurin idan wata hudu ta shude yuqafu sai a tsaye da shi hatta yuka duka har dai ya saki matar eh wala ya kawo alaihi dalaku amma shi ka bare a kansa ba hatta yuka duka har sai dai shi ya saki da kansa eh wani kan zalika an faɗi wannan hukuncin an Usman da Sayyidina Usman wa Ali da Sayyidina Ali wa Abi Darda da Abi Darda wa Aisha da Nana Aisha wa isnai ashara da zulun da mutum goma sha biyu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Amin. Ya? Eh, da ko idawo da ma ko isaka. Ɗayan biyu. Eh, sai abin da ya faɗa. Ya raba da biyu? Ya raba da biyu? To, fata salatul fatih. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله